بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan waci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna 20 ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da goma ga watan bibi ladiya na da goma sha ɗaya ga watan miladiya na da 2023 hayo muna cikin faɗan malam da ya ce anabi waƙidin laifi radiyallahu anhu kala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallama ila hunain har zuwa ƙarshen wannan hadisi kuma bayani ya gabata za mu tashi kan yadda malam ya ce fihi masai قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل مدوبا كالكشن شاهنا دريدا همسن دترا أتكون ونم حديثي أكوي مسألولي الأولى مسألة تفرقو تفسير آية النجم أكوي تفسير آية ودتك تكين سورة النجم المسألة الثانية مسألة تبيو معرفة سورة الأمر الذي طلبوا shine sanin sura ko kama al'amarin da suka nema shine da suka ce manzala sallallahu alaihi sallama ya sanya musu zatu anwat kamar yadda wancan mushirkai suke da zatu anwat na kahin nam قال يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه من دون الله cewa ba su tambayi maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanya musu wani Ubangiji wanda za su bauta mai kuma bayan Allah maɗaukaki, liyanan kanu ajal wa akal mai zalik, domin sun kasance sun yi ɗaukaka da girma da hankalta game da wannan wa inna ma talabu shajaratan ya azana lahumun nabi sallallahu alaihi wasallama fiha fa tabarraku biha sai dai sun nema ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su umarni su riki ko ya sanya musu itaciya wata itaciya wadda za su nemi albarka wajenta ويعلقون عليها أصلحتهم كما سراتيا مكمنس أكنت دون أن يصلوا أو يتصدقوا لها بعدين وي ba tare su mata sallah ko kuma su yi sadaka don ita ba fa bayyana lahum anna ma talabu min at-tabarruki walau lam yakun salatun wala siyaman law lam yakun salatan wala siyaman wala sadaka wa shirk bi'aini azala sallallahu alaihi wasallama sai musu bayanan cewa abinda suka nema na neman albarka ko da dai ba sallah za su yi ba ba azumi ba ba sadaka ba to wannan na daga cikin shirka shirka ne karara wa fihi ibtalu li shubhati mushriki hadha zaman bala yace kuma akwai lalatar da muguwar shubha rikita-rikita ta mushirkan wannan zamani wa za'amuhum anna ma yaf'alunahu tabarrukun wa ta'zim la ba'sa bi suka raya cewa abin da suke yi na neman albarka da girmamawa baya da laifi a salisatu mas'ala ta uku kaunuhum lam yaf'alu kasancewa ba su aikata ba sun nema dai amma ba su aikata ba الرابعة مسألة تهدو كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه kasancewarsu sun nihi wannan kusanta ya zuwa ga Allah domin suna tamanin cewa irin wannan aiki Allah na san shi. Alkhamisatu mas'ala ta biyar, annahum idha jahilu hadha faghairuhum aula bil jahl cewa idan sahabbai sun jahilci wannan duk da cewa sun kasance na daga cikin sabon shigan musulunci to idan sun jahilci wannan babi to kuma bayan su shine mafi girma ya shi ya cancanta ya jahilci wannan matsala a sadisatu matsala ta shidda أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم sahabbai suna da kyawawan ayyuka masu ɗumbin yawa kuma Allah ya musu alkawalin gafara ma laisa li ghairihim abinda bai wa wannan su ba wannan alkawali na gafara da aljanna wasu su ba samu wannan gajiya ba ko sun samu buskai su ba asabi'atu mas'ala ta bakwai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lam ya'dhuruhum fil amr cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba su uzuri ba a cikin wannan al'amari bai ce ba balahi ai kun yi aikin wannan saboda ko sabon shigan musulunci ne bai ba su uzuri ba bal radda alaihim bi qawli sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida murtani ya maida musu murtani da fadin da ya ce Allahu Akbar inna hassunan ce Allah mai girma lalle wannan tafarkai ne la tattabi'unna sunana man kana qablakum tabbat ko sanana tabbat za ku bi hanyoyi ko tafarkan wanda suke gabaninku fa ghallaza al-amra bi hadhihi thalatha wazala sallallahu alaihi wasallam ya kabrara wannan al'amari da suka nema da abubuwa guda uku na farko dai sai da ya kabbara kuma ya nuna musu cewa wannan tafarkai ne na mushirkan farko alil kitab nam a saminatu mas'ala ta takwas al'amru al-kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbara anna talabatahum ka talabi bani isra'il lamma qalu li musa ij'al lana ilaha al'amarin mai girma shi ne kuma munuwa a nan cewa ya ba su labarin abin da suka nema kamar yadda banu Isra'il ne suka nema ga Musa alaihissalam lokacin da suka cewa Musa alaihissalam ya sanya musu Allah wani Allah kamar yadda mushirkai banu Isra'il mushirkai suke da wasu alloli. التاسعة مسألة تترى, تترى أن نفي هذا من المعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك wannan korewar ma'anar la ilaha illallah idan mutum ya nemi albarka ba daga Allah ba ba daga manzo sallallahu alaihi wasallama ba iya raye to tabbat iya tamanin wani zai sanya mai albarka ko kuma ya kusantar da shi da Allah to wannan ya kama hanya ta wa'ancan mutane wanda suka nema daga Musa alaihissalam ya sanya musu na alloli daban kuma ya kore ma'anar tauhidi shine ma'ana cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah domin wannan nau'i ne na bauta ma'adikkatihi da tare da cewa abu ne wanda yake ɓoyayye wa khafa'ihi da ɓoyuwar shi da abu ne ɗan kaɗan mai ɓoyuwa ala ula'ika a bisa wa'ancan mutane al'ashiratu mas'ala ta goma annahu halafa alal futiya mazala sallallahu alaihi wasallama yayi rantsuwa a bisa fatawa da zai bada wa huwa la yahlifu illa li maslahati kuma mazala sallallahu alaihi wasallama bayya rantsuwa sai abin da ya zama to maslaha ne amfano ne gyaro gyara ne alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha daya anna shirka fihi akbaru wa asgar cewa shirka game da Allah akwai babbar shirka akwai karama li'annahum lam yartaddu bi hada neman wannan da suka yi basir basirin da ba basu huta daga cikin musulunci ba da wannan abin da suka nema a sanya musu athaniyatu ashara masala ta goma sha biyu qauluhu fadar shi da ya ce wa na hannu udasa'u ahdin bi kufr cewa mu sabon shigan musulunci ne ba mai nisa da kafirci ba fihi anna ghairahum la yajhalu zalika akwai bayani ko a cikin wannan hadisi akwai fa'ida da za a samu cewa wasu su bisu jahilci wannan ba wanda suka yi kaka gida a cikin musulunci sun dade da shiga cikin musulunci sun san irin wannan hukumce-hukumce الثالثة عشرة مسألة تقوم شاوك التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه أكوي جمع ماكي دين كبرة الوقت عند متن يجمع ماكي وانا أبو سي كبرة سابان وان ديتي مكروهين أنك هكذا الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد صد الذراعي toshe ƙohohin da za su kai ga aikata banna kuma shari'a so tari tana irin wannan lamura duk hanyar da aka san za ta kai ga banna sai a toshe ta mai da Allah madaukaki ya hana kusantar zina domin ka a kai ga aikata zina duk abin da ya zamanto zai kai ga aikata zina to sai zamanto haramun ne الخامسة عشرة مسألة تقوم شابير النهي عن التشبه بأهل الجاهلية أكوي هاني game da kamanceceniya ga ma'abuta jahiliya inda abin da ya zamanto na da nau'i na jahiliya na tabi'a ta jahiliya wanda musulunci bai yarda da shi ba to shari'a ta yi hani game kan mutum ya kwaikwayi kafirai da sauran mushirkai da wanda suka zamanto amna ne da abin da yake madaka asadisa ta ashara masala ta goma sha shida alghadabu inda ta'lim akwai nuna fushi a bisa karantarsuwa in abin ya kai ga a nuna fushi wanda aka samu babban kuskure ne sai a nuna mutum bannan shi kuma a nuna fushin abin bai dace ba asabi'a ta ashara masala ta goma sha bakwai القاعدة الكلية لقوله إنها السنن قاعدة غمما cewa lalle wannan tafarkai ne amma zala sallallahu alaihi wasallam ya kutumta musu wannan hanya ce ta mushrikai ba ta mu'mini ba athaminatu ashara anna hadha alamun min alamin nubuwa cewa wannan abu da ya abku labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fadi alama ce daga manya-manyan alamomi na annabcin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam. Likaunihi waka a kama akhbara domin abin da ya faɗi haka ya abku, kamar yadda ya faɗi. Musamman ma a wannan zamani namu, wanda ake ganin kwaikwayon kafirai kamar wata birgewa ce a duniya. A tasi'a ta ashira matsala ta goma sha tara, anna ma zama Allahu bihil Yahud wa Nasara fil Qur'an. annahu lana akwai fa'ida cewa ko matsala duk abin da Allah maɗaukaki ya zargi Yahudawa da Kirista da shi a cikin Alƙur'ani to mu ma ya shahi kina mu ma in mun aikata an zarge mu da wani al-20 matsala ta 20 annahu muqarrarun indahum anna al-ibadati mabnaha 'ala al-amri وصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من, أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنه الغيب بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلى آخره masala ta 20 cewa shine abu ne sananne a wajensu cewa ibada tushenta shine umarni baka bautawa Allah da wani abu sai ya umarce ka da shi fasara fihi tambihu sai zamanto akwai fadakarsuwa ala masailil kabari afsa tambayoyi na kabari game da amma man rabbuka game da wane ne ubangijinka fa wadih abu ne karara wa amma man nabiyuka game da tambaya wane ne annabinka fa bil ikhbarihi bi anba'il ghaib na daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na gaibi wa amma ma dinuka game da menene addininka fa min qawlihi ij'al lana ka sanya mana ila akhirih zuwa karshen hadisi alhadiyatu wal 20 mas'alata 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين تفركي كو الآدو نا أهل الكتاب يهوداوا da Kirista abin zargi ce kamar yadda aka zargi tafarkan mushrikai domin sun cako da addininsu da shirka da Allah madauki bal sun bar abin da Allah ya sabkas na taura da injila sun sun kama shirkiya sun shiga cikin tara bauta Allah da wani Allah. الثانية والعشرون مسألة عشرون دبيو أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر cewa wanda ya cira ta ya bar wani abin da ya zamanto lalatacce wanda baya da kyau wanda ya riga zuciyar shi ta riga ta saba a kan shi la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiya to ba alaman ce mishi cewa ba za a rasa bulbudin wannan abin ba a zuciyar shi na wannan mummunan al'ada liqaulihim domin fadarsu da suka ce wa nahanu hudatha wa ahadin bi kufr mu muna ba mu yi nisa ba da kafirci ba mu dade ba da shiga cikin musulunci qala al-mu'allif rahimahullah babu ma ja'a fi dhabhi li ghairi Allah babu wanda yazo na bayanin hukuncin yanka ba dan Allah ba ba ga Allah ba anihi wani aljani ko wani ruhani ko wani mala'ika ko abin da ya kama da haka da yanka قال المصنف رحمه الله تعالى وندي والله لتاهم وانا وند رحمة الله تكار تبتا قريشي باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد أبن دي يزونا نركم عذابا وأنه شرك كما تشوى وانا ينكا با دان الله با بعد سونا الله بتو شركا قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى دفدا الله مدوككي دي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله مدوككي نتوى إن الصلاة قل حضور صلى الله عليه وسلم كتمس إن صلاتي صلى تاقبادا ونسكي da yankana wa mahyaya da rayuwata gaba daya wa mamati da mutuwata gaba daya lillahi rabbil alamin dukkan wannan na Allah ne ubangijin talikai la sharika la bai da abokin tarayya a cikin rububiyar shi da uluhiyar shi da asma'i shi da sifatin shi wa bidhalika umirtu kuma da wannan ne aka umarce ni shine Allah ya umarce ni da wannan wa ana awwalul muslimin ni ne kuma farkon musulmi na cikin wannan al'umma gabanin haka malam yayi ta'liqi qala fi qurratul uyun yashmalul fara'id wan nawafil was salawat kullaha ibadatan malam yace da yace salati kinnan ta kumshi salloli na farilla ta kumshi nafiloli ta kumshi dukkan salloli ibada ce wa kad istamala ta'ala nu'ayyi du'a kuma ta kumshi nau'i guda biyu na addu'a du'a'ul mas'ala akwai du'a addu'a ta roƙo wanda zaka roƙi Allah Allah ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza wa du'a'ul ibada kuma ta kumshi addu'a ta ibada kamar tasbihi da abin da ya kama da takbiri da abin da ya fama kana fiha min as-su'al wa talab fa huwa du'a'u mas'alati abin da ya zo cikinta na roƙo da neman wani abu to wannan addu'a ce mas'ala ce ta roƙo wanda za ka ce ihdina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghairin maghdubi alaihim waladdallin a wannan roƙo ne ka ne ka roƙi Allah madaukake shiryar da shiryar da mu tafarkan da ya zamanto tafarki mai kakke ba tafarkin da wanda ya hushi da su su ne yahudawa waladdalin kuma ba wanda suka zama tobatattu ba kirista wanda suka bauta wa Allah da jahilci na'am wama kana fiha min alhamd wathana wattasbih warruku' wasujud wa ghayr dhalika min alarkan walwajibat wa huwa du'a ibadati abinda ya kumsa na cikin sallah na godiya ga Allah maɗaukaki, karatun Al'ur'ani da alhamda yabo a sana, wa tasbih da tasbihi da ruku'u da sujuda da kuma bayan wannan na rukunan sallah da wajibobinta wa huwa du'a wa ibada, shi ma roƙo ne na ibada, shi sa ake fassarar da sallah a larabci a loga addu'a roƙo. وهذا من هو التحقيق في تسميتها صلاة kuma wannan shine abin da ya zamanto tabbatacce wanda aka tantance shi na an ambaci sallah addu'a domin ta kunshi bangare guda biyu na addu'a li'anna shtamala ta'ala nu'ayyi du'a alladhi huwa salatu lughatan wa shar'an wanda ya zamanto shine ma'anar sallah a cikin harshen larabci da ashar kuma da ashar'anci qararahu shaykhul islam wa bin qayyim rahimahumullahu ta'ala wannan imam sheikh islam ibn taymiya da almajirin shi ibn al-qayyim suka tabbatar da wannan na'am qala qala ibn kathir muhammad ibn kathir rahimahullah ya fadi ya amuruhu ta'ala Allah madaukaki na umarnin shi ana nihin ana Allah ya umarci manzon shi sallallahu alaihi wasallama an yukhbira al-mushrikin ya ba mushrikai labari allazina ya'buduna ghayra Allah wanda suke bautawa kuma bayan Allah madaukaki wa yadhbahuna li ghayrihi suna yankawa suna yanka ba tare da sunan shi ba da sunan wani gumki ko sunan wani aljani bi annahu akhlasa lillahi salata to sai ya ba su labari ya ba su labari cewa shi shine mafi tsarkakar da sallar shi ga Allah wa dhabihatahu da abin yankan shi lianna al-mushrikeena ya'buduna al-asnam domin mushrikai na bautawa gumaka wa yadhbahuna laha suna suna yanka suna mata yanka fa amarahu Allah ta'ala bi mukhalafatihi sai Allah madaukaki ya umarce shi da ya saba musu walin hirafi amma hum fi ya karkace daga abin da suke kai shi wal ikbal bil qasd wal niyya kuma ya fuskanto da al qasd munha wal niyya da niyya wal azm da yankakkan niyya alal ikhlas lillahi ta'ala game da tsarkakar da Allah madaukaki da dukkan wannan dangogin bauta ga Allah madaukaki qala mujahid imam mujahid yake cewa an nusku nuskukin nan ma'anar shi azaba shine yanka fil hajj wal umra ayyukan cikin ayyukan hajji da umra وقال الثوري إمام الثوري كتوا عن السدي دقى إمام السدي عن سعيد بن جبير دقى سعيد بن جبير وأن يدع الله تقار تبتا قريشي ونسكي ذبحي معنى نسكي ننشيني أنا نهي ينكانا وكذا قال الضحاك أكا إمام الضحاك وأن رحمة الله تقار تبتا قريشي فني وقال غيره ومحياي ومماتي أي ما atihi fi hayati wa mutu alaihi min al-iman manuhar da mahayaya da rayuwata da mutuwata ai ma atihi shine da abin da zan zo da shi fi hayati a cikin rayuwata wa mutu alaihi min al-iman kuma da na mutu akan shi na imani wal amal salih da aiki na gari na kwarai wannan shine ma'anar rayuwata da mutuwata kina abinda na rayu akan shi kuma na mutu akan shi na imani da aiki na gari na kwarai dukkan su lillahi rabbil alamin dukkan wannan na Allah ne madaukaki khalisan liwaji na yi shi ne domin shi la sharika lah baya da abokin tarayya wa bidhalika al-ikhlas da wannan ikhlasi ne umirtu aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ay min hadhihi al-umma kuma ni ne farkon musulmi fiyayyen musulmi a cikin wannan al'umma li'anna al-islama kullu nabiyyin mutaqaddimun islamu ummati domin musulunci kullu nabiyyin mutaqaddim islamu ummati kowane annabi ya riga al'umma shi musulunta shine gaban su a cikin musulunci kala qatada imamu qatada yace wa ana awwalul muslimin ai min hadhihi al-umma na a cikin wannan al'umma qala ibn kathir muhammad ibn kathir hallawi yace wa huwa kama qala kuma haka nan ne kamar yanda ya fadi fa inna jami'al anbiya'i qablahu kanat da'watuhum ila al-islam domin dukkan annabawan da suke gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiransu ya kasance zuwa musulunci ne wa huwa ibadatullahi wahdahu la sharika la shine bautawa Allah madaukaki shi kadai ba tare da an gwama shi an hada bautar shi da wani ba wannan kuma shine ake cewa al-islamul am gamamman musulunci shine dukkan da'awa kiran da dukkan annabawa suka yi kowa na cewa an ibudullah malakum min ilahin ghayr kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki na cewa وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بما أيك ونمنزوبة قبانك من رسول ونمنزوب إلا نوحي إليه فاتس من وحي يزوى قريش أنه كواية مسو لا إله إلا أنا باب وانا أبن وابوتا دقس كياسيني إن شاء الله فاعبدون تكبوتا بك ذكر الآيات في هذا المعنى سيأنبت آيوي أتكون معنى ووجه مطابقة الآية للترجمة تفسك الداتي وونا آية دونا متاكي تاكي ديوا ونا بابي باب ما جاء في ذبه لغير الله داتي وتا أن الله تعالى تعبد عباده دوما الله مدوككي يا بوتد بايش bi an ya taƙarrabu ilaihi bin nusuk cewa su kusanta zuwa ga shi da yanka kama ta'abbadahum bi sala kama yanda ya bautar da su da ya umarni da su tsaye da sallah wa ghairiha bi anwa'il ibada min anwa'il ibada da kuma bayan sallah na dangogin ibada fa inna Allah ta'ala amarahum an yukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu domin dukka Allah madaukaki ya umarce su sun tsantsantar da dukkan dangogi na bauta gare shi duna kulli masuwa sabanin koma bayan dukkan abin da ya zumanto ba Allah bane ba fa idza taqarraba ila ghairi llahi bi zabh to idan mutun ya kusanta zuwa ga wani Allah da yanka aw ghairihi min min anwa'il ibada ko ya kusanta zuwa ga wani Allah da dangogin ibada faqad ja'alu lillahi sharika to tabbat irin wannan mutane sun sanya wa Allah wani abokin tarayya fi ibadatihi a cikin bautar shi wa huwa zahirun fi qawli kuma wannan masala ko hukunci karara ne a fadar Allah madaukaki da yace la sharika la bai da abokin tarayya nafa an yakuna lillahi an yakuna lillahi ta'ala sharikun fi hadhihi al-ibadat Allah madaukaki ya kore da ya kasance iya da wani abokin tarayya a cikin wannan ibadodi wa huwa bihamdillahi wadihun kuma da ikon Allah da godiya Allah abu ne karara iya da kyau mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wannan matsalolin sati da ya gabata shi ne da ke mun sake